بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan bu manta ba yau muna 25 ko 15 sha nawa 17 da watan rabi'i thani shekara ta 1440 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ko ashirin da biyar da watan nawa da watan goma sha biyu miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sha tara sha takwas muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa albarka cikin karatun muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul anbiya a satin da ya huce mun tsaya akan aya ta saba'in yau za mu tashi insha Allah kan aya ta saba'in da ɗaya inda muka yi bayanin annabi Ibrahim karejin wasu daga cikin kissa annabi Ibrahim yau za mu tashi insha Allah maimaito kan aya ta saba'in sai mu ci gaba na'am mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mana bayani da annabi dangane da annabi Ibrahim da irin addu'ar da ya waɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil mun ji bayani dalla dalla akan wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil mun yi bayani cewa duk wanda ya samu kanshi cikin kikikaka da cikin kakanikaye da cikin musiba ya kasance mace ce ko namiji ne yaro ne ko tsoho ne ya kasance neman aiki ne yake ko neman in mace ce ko tana neman miji ko tana neman Allah ya daidaita mata gidanta ya bata zuriya tayyiba ko kuma namiji yana neman aiki ko an game kai za a ne za a kore shi daga gurin aiki ko ana mai wata kitimurmura kawai alayka bi hasbunallahu wa ni'mal wakil ita za ka yi tai ka yi tai mun yi bayani satin da ya huce ko akan sahabbai lokacin da aka gangamu duk kahurai suka gangamu a makka cewa sai sun zo madina sun ma madina kurmus a daina cewa la ilaha illallah a doron kasa me suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil da annabi da sahabban shi wannan addu'a suka yi tai hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma sai daga baya Allah ya ba su galaba suka ci yaƙi suka komo wa lam yamsasuhum su wani mugun abu bai shahe su ba addu'a ce wadda take ita ce duk abin da ya same ka na bala'i kawai ka dage da hasbunallahu wa ni'mal wakil mun yi bayani bayan ita da addu'al annabi sallallahu alaihi wasallama da yace du'a'un addu'a ce wadda babu wanda zai yi ta ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya biya mai bukata mun yi bayanin ta ita ce la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ma mun faɗi bayanin yadda aka kawo ta annabi yunus da aka sa shi cikin kaso cikin cikin kihi a cikin ruwa Allah yake ba da yanayin yadda yake ciki yace fi zulumati talata daga can cikin cikin kihi a cikin ruwa cikin duhu uku inji Allah yace daga can yace la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya dinga wannan addu'ai sai Allah ya fitar da shi daga cikin cikin kihin komi bai yi ba kihin ya ji kamar an nasa mai garwashi a cikin ciki yayi waje da gudu ya je ya je hoshi kun ga irin wannan addu'o'in su ne ya kamata mu lezamta irin wannan addu'o'in wanda sunna ta kawo su su ne wanda za su karya mu zuciya mu koma ga ubangijinmu subhanahu wataala saboda haka mun yi bayani ha ilau da nesanta duk wani ɗan tsubbu da ɗan duba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je gurin ɗan duba zuwan da kai kawai da niyyar ka je gurin shi daidai kimanin ladan sallah ta kwana arba'in ya zube a kanka ku duba ho musibar da take tare da da wannan guri idan har ya gaya ma wani abu kuma ka gaskata abun wannan annabi yake ka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai musiba ce su fidda ka daga addininka jagal jagal kai ba ga su ba su ba ga kai ba ga kanka ba ka rasa in ga addu'o'i wanda annabi ya tsana mana wanda za mu yi mun ki komowa mu damce su mu koma ga Allah ya biya mun bukata musiba ce to kun ji abinda annabi Ibrahim ya ce ko hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan ya ke wuta ki zamanto sanyi mun yi bayanin sanyin ba mai sanyi ba dungungun kinta ta zamanto sanyi aka ce sanyi kuma wa salaman kuma ki zamanto aminci ba mai sanyi ba mai aminci akwai bambanci fa shi na ce muku yanzu in ka ɗauki firigo firigo ba mai sanyi ba ne ba amma in ka dafa shi daga waje kana jin sanyi ashe sai an bude a ga yana sanyi to shi ku dungungun kinta ta aka yi ta zama sanyi subhanallah canjin abu kenan wannan ya zo ne daga gurin wa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yayi nihin abin kawai zamanto sai zamanto wani malami yake cewa ya wanda kamun nunun kin shi darmin ya darme nunun kin abin ya zartas in an ce kun ba kafin bane da damma da nunun da sukun to kamun ka ida faɗin nunun ɗin kamun shi ubangiji ya ida kunkin abin ya zartu magana ta gare inna ma'amurhu kenan yanzu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa aradu bihi kaida hakikan sun nihe shi da mugun abu sun nihe shi da mugun abu da ya addu'a sai Allah ya ce faja'alnahumul akhsarin sai muka sanya su sune tababbun tababbu walakantatu saboda shi ya yi addu'a ya koma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bai gama bauta Allah ba da wani baya shirka kuma dama Allah ya ba mu garanti ga duk wanda bai yi shirka ya ce su ne masu security a ƙasa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum الذين bi zulmin آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون alladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa lam yalbisu imanahum bi zulmin bisu cuɗanya ba imaninsu da shirka ula'ika lahumul amn Allah ya ce suke da cikakkar security wa hum muhtadun kuma sune masu shiryarwa akan hanyar Allah kai imani kada ka kuskura ka sa shirka a cikin aikinka Allah ya ɗau garantin ya tsare ka ka koma ga Allah subhanahu wataala sai aka ce mi wa najaynahu wa lutan ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين ku duba aya wannan da kyau Allah ya ce wa najjaynahu sai muka tserar da shi aka tserar da wa annabi Ibrahim ko Khalilullah wa lutan kuma da shi da annabi Lut da annabi Ibrahim kaga sai aka sako zancen annabi Lut a nan gurin annabi Lut suna da dangane kamar yadda malamai suka faɗi suna da dangane na jini tare da annabi Ibrahim Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan muka tserar da shi da shi da Lut ila al-ard allati barakana fiha lil alamin zuwa kasan wannan da muka yi albarka albarka a cikin ta lil alamin ga dukkan talikai wace kasa ce aka ce ya tahi kenan yanzu an tserar da shi daga nan an ce ya tahi ya kaura zuwa ardil muqaddasa wata kasa tsarkakka ardil barakana fiha ƙasa wadda muka yi albarka a cikinta ita ce baitul maqdis baitul maqdis ko ka ce ƙasar sham ƙasar sham ta gama ƙasashe da dama a yanzu in ka duba wajen Palestine gaba ɗaya da Isra'ila da Palestine da Syria duka da wajen Lebanon har Lebanon duka da Jordan duka su ne Sham su ne ardul muqaddasa kin wannan har Isra'ila ta yanzu inda take kamar a da ai muna bayani an ce Sudan ina ne Sudan Sudan tun daga Sudan ta yanzu Sudan ta arewa in ka shigo ka shigo Chadi ka shigo Niger ka shiga Mali duka Sudan sunan mu a lokacin duka sudan ne kuma an ce habasha abin da ya sudan ta kudu ya shiga eritrea somalia ina ne kuma djibouti ko duka wannan kushkin su ma sunansu su ne habasha gaba ɗaya ba yanzu da aka yayyanka to in an ce ardal muqaddasa sham ita ce tun daga syria da palestine da isra'ila da lebanon duka wannan kushkin hallo su ne sham su malamai suna cewa shimal ita kuma can yemen nan kuma shimal dama dama da hagu to me yasa aka ce mata ardul muqaddasa ƙasa wadda take tsarkaka allati barakana fiha wadda Allah ya ce mun mata albarka wasu malamai suna ga saboda yawan annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya tura ta suka kaura suka koma can sham wannan Palestine Baitul Maqdis saboda yawan annabawan da suka kaura yanzu anan ma ai ga annabi Ibrahim da shi da wa da annabi Lut da annabi Ibrahim da annabi Lot sun kaura sun koma can Baitul Maqdis sannan kuma annabi sallallahu annabi Musa da Harun su ma can suka nufa annabi Musa da Harun sun kaura sun koma can gurin sannan kuma annabi Sulaimana shi ma ya kaura ya koma can ya zuwa yana zawa ya kaura ya koma can gurin Allah ya ce wali Sulaimana rihun asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakana fiha annabi suleiman za mu ga kissar shi a cikin wannan sura wadda Allah ya hore mai iska mai ƙarfi daga yemen yake kun sa annabi suleiman yemen ya rayu yemen zawa wajen cikin saudiya da sauransu hatta da da, da tururuwar da ta mai magana zai wuce yanzu akwai shi a taif gurin yana nan unguwar ma sunanta wadin naml kwarin tururuwa yanzu haka tana nan wanda ya je maka sai ya je ya ga wadin naml kwarin tururuwa inda ta ma annabi suleiman magana annabi suleiman daga yemen ne yake zuwa baitul maqdis ya komo ya je ya sallah ya komo in ya tashi tafi ne za a shimhuda ƙato duk a ɗora mutanen da za su tafi mun shirya kawai sai su tashi guduwa shaharun warwahu a shahar tahiyar ta ta sahi in abu sarakumi ne ko mai tahiyar wata guda ce za ta yi iska ce mai ƙarfi kawai ta tahi ta kai shi ta maido shi to ka gani haka annabi suleiman kenan ya ƙaura zuwa sham baitul maqdis dukkan wannan wanda aka yi ma albarka ne kuma ai ya ishe mu ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za a yi amso sallah ta ina ya bi subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر على رمى كاتش أبو تشكو الله أكبر Allah ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan tsarkaka tsarki ya tabbata ga Allah nan da yayi tahiyar dare da bawon shi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis dan Isra'il wannan maitul maqdis din wannan ka gani kenan duka an wajja annabawa duk sun kaura sun kaura sun tayi wannan guri shi yasa Allah yake baraka na fiha kasa ce wadda mun mata albarka wannan hada ɗaya ce ta masu tafsir akwai masu tafsir da suka ce a'a ba wannan ne ba kadai Allah subhanahu wata'ala yana sabo ya gaya mana allati baraka na fiha saboda kasa ce wadda tana iya ɗaukar rayuwar dubbani adam kun san bani adam Allah ya zuba su a duniya kala-kala gurarensu akwai masu rayuwa a cikin nashi akwai masu rayuwa cikin tsanyi na bala'i akwai ku cikin rana ƙau wasu suke rayuwa akwai wanda misali awa shida ne kawai rana take hutawa akwai wanda awa hudu ne kawai kwanaki an aiko ma an aiko ma malam babu wata tambaya wasu ne ni ban san ma daga wace ƙasa ce suka ce a cikin azumi su ranar kamar kamar in wajen karhe shida ta mu sanan ta hudu kuma wajen karhe hudu ta ta fada to ya ne za su ya ne za su yi da salloli ya ne za su yi da azumi ƙarfe shida ta hudu ƙarfe hudu ta faɗi shi ke na ranar inda suke hutawa kaga al'amarin duniya da yawa ne akwai gurin da wuni ɗaya ne rana take hutawa za su yi dukkan lokacinsu shekara guda a cikin duhu akwai gurin da duhu rini ɗaya ne dukkan shekara a cikin rana suke to duk mutanen da suke rayuwa a ko'ina wannan ƙasar ƙasar ardul muƙaddasa duk mai rayuwa a ko'ina ya iya rayuwa a nan ka ji wani abu na ubangiji kuma subhanahu wa ta'ala ƙasa ce mai tsaras-tsaras wanda yake rayuwa cikin galas in ya zo nan ya rayu wanda yake rayuwa cikin rana ƙau in ya zo nan ya rayu zai je na yi kawai ya mai ga itace kala-kala na iyan itace da sauransu sai Allah ya ce ilal ardil lati barakana fiha zuwa ƙasar nan da muka yi mata albarka kun ji magana biyu ta malumai kowace aka ɗauka ba ta karo da aye Allah ya ce wa najainahu muka tsayar da shi wa lutan da shi da lutu ilal ardil lati barakana fiha lil alamin sai mai gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين bayan wannan Allah ya ce wa wahabna lahu sai muka mishi kyautar da shine ishaqa kuma wa yaquba kuma muka bashi jika yaqub natila dadi ne dadi ne wa kullan ja'alna wa kullan ja'alna salihin dukkan su mun sanya su daga cikin ingantattu ba shine ba annabi ibrahim ba dan dan shuwane ne annabi ishaqa annabi ishaqa baban wa annabi yaqub annabi yaqub baban wa annabi yusuf ka gani shi in ka dauki annabi yusuf shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi ta ji wata zuriya ko karimun bin karimun bin karimun bin karimun silsila ɗinsu duk annabawa ne Allah ya aiko su kawai to ka gani saboda haka Allah ya ce ya akofkin wannan kuma da aka ƙara mai nasila ne daɗi ne kuma wahaba wahab na lahu kuma sai Allah ya ɗauki kalmar wutar wahaba muka ba shi kyautar ɗa ashe ɗa kyauta ce Allah yake baka eh Allah shi yake ba wanda ya ga dama iya mata ya ba wanda ya ga dama iya maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inata ko ya gama ma biyun ya baka iya maza da mata wa yaj'al man yasha'u kuma ya sa wanda ya ga dama ba karare bai aihuwa ashe wannan duk kyauta ce daga gurin Allah subhanahu wataala Allah yake ganin dama ya baka ashe wata abu ce wata daraja ce in Allah ya ga dama ya baka ya habu yake badawa kuma yanzu kwakwallon mu ta kai wai kalin mu samu bun mu so kun ga musiba ce ba ku duba ayan nan da kyau yanda ta ce kuma ku duba yanayin mu a yanzu ashe iya wata ni'ima ce in ba uwa ba ta kai musiba ta hallaka hallakar rai ba ta da hujja gurin ubangiji ta daina aihuwa sai dai in abin zai kai ta hallakar rai wannan kuma fawatin nafs dole ta tsare an ba da dama saboda dole a tsare a tsare rai sai Allah ya ce mi kuma وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين karetin waccan aye wa kullun ja'alna salihin Allah ya ce dukkan su mun sanya su salihin ingantattu daga cikin managarta salihin kin wannan anan anbiya ake nihi dukkan su mun sanya su annabawa dukkan wanda muka zana ba annabawa bane saboda Yusuf ku dauki annabi Yusuf lokacin da ya kai karshen shi addu'a da yi rabbi kad ataitani min al-ilm آتيتني من الملك من وعلم الملك.
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث na'am فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين wa alhiqni bis salihin rabbi kad ataitani min al mulk Allah ka bani wani abu daga cikin mulkin ka yanda nayi mulki a Misr in ji annabi yusuf wa allamtani ta- min ta'awil al-ahadith ka sarar da ni fasarar mahulki anta wali fi dunya wal akhirati samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah mai kagen samai da kasai kai ne majibincin al'amari na duniya wa lahira yace tawaffani musliman ka kashe ni ina musulmi me me kauya zuwa gare ka wa alhiqni bisalihin ka gama ni da annabawa ka gama ni da su ya Allah saboda ai anan ma ka gani ai annabi Ibrahim me yace da yace idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbi قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين bayan aye ai Allah ta yi wa annahu fil akhirati lamina salihin وإنه في kaji الآخرة لمن الصالحين lokacin da ubangiji shi yace mai aslim qal aslamtu li rabbil alamin duka annabawa ne da sauransu daga cikin ayoyi wanda suka nuna lalle lalle wannan salihin din anan ana nihin annabawa ana nihin annabawa sai Allah yace mine waja'alnahum a'immatan yahtadun
أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين waja'alnahum a'immatan Allah yace muka sanya su shugabanni yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da wahayinmu wa auhayna ilaihim fi'lal khairati mun yi wahayi gare su da su aikata alkhairi wa iqama salati da bada zakka wa ita zakati da bada da da da sallah da bada zakka wa kanu lana abidin sun zama to masu bauta ne bayi ne gare mu kun ga nan gurin wa aqama salati wa ita az-zaka wannan yana nuna mu cewa duk cikin shar'o'in da suka huce akwai iqama salati wa ita az-zaka saboda annabawa ne gaba daya Allah subhanahu wataala yace suna umurni mun sanya su shugabanni suna shiryar da mutane da wahayi shine bi amrina din wahayi suna shiryar da mutane da wahayi da wahayi suke shiryar da mutane kuma mun umurce su fi'il alkhairati wa iqama salati wa ita'iz zakat aikata mu- ai- alkhairi da yin sai- sallah da bada zakka yin sallah da bada zakka ashe duk cikin shar'o'i da suka huce ma mafi yawan su an umurce su da yin sallah da bada zakka yin sallah da bada zakka idan ka duba cikin Qur'ani bisu rabuwa duk inda Allah ya ce wa aqimus salata وأقيموا وآتوا الزكاة الصلاة زكاة جعل شيء.
وآتوا الزكاة ku tsaye da sallah sai a ce ku ba da zakka abubuwa ne guda uku وأقيموا الراكعين.
abubuwa ne guda uku ba su rabuwa da guda uku a cikin Qur'ani ka ɗauke su in ka ɗauke su ka'ida shi ke nan wannan farkon su shine wannan duk inda kuka ji an ce a tsaye da sallah an ce a bada zakka kenan babu zancen ka raba tsakanin sallah da zakka ya kai mai kuɗi wanda Allah ya baka kana sallah bakka hudda zakka banza kake yi dole ka hudda zakka ka ba talakawa yanda Allah ya ce a ba su haƙƙinsu wannan abubuwan na ba da sallah tsaye da sallah da zakka tare suke tare da su akwai na biyunsu shine ka bautata ma ubangiji wa qada- وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
نعم.
وبالوالدين
kun ji na
إحسانا biyun shi ma bauta Allah kada ka kuskura ka sa shi da shirka kuma ka kyautata kyautatawa ga uwayenka ya ishe su daraja da Allah ya ƙarana a bauta mai shi kadai kuma a kyautata musu biyayya ga uwaye matuƙar ba sun umarce ka bane ka yi shirka ka gama bauta Allah da wuni to wannan ne kaɗai ba za ka bi su ba saboda Allah ya ce in suka yi jayayya da kai akan ka bi wani ko ka yi shirka Allah ce kada ka bi su وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس به علم فلا تطعهما
idan suka yi jayayya da kai suka sa ka ka je ka yi tsagi ka je gurin wani ɗan tsubu wannan Allah ya ce kada ka karkabe saboda da kai da su ilayya marji'ukuma fa unabi'ukuma bima kuntum ta'malu gare ni za ku komo in ba ku labarin duk abin da kuka yi shi kuma tsahi ko mun kankanta shi yana nan za ka iske shi gurin ubangiji wannan shine na nawa na biyu na uku su shine atiqullaha wa atiqur rasul وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون shi ma wannan tare yake tahiya ku bi Allah ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba babu yanda zaka yi ka bi Allah sai ta karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ji su uku ba su rabuwa da uku kullum bibi tare suke tafiya wannan shine bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane wasu suka kahurta yawa sun kahurta to wanda suka yi riddar wannan sai suka kasu kaso biyu wasu sun yi riddar kwata-kwata sun ce to shi kenan kawai mun gumu musulunci mun rabu da shi tun da ya mutu ashe mutuwa yake sai sun ɗauka ko mene ne wasu ku suka ce a'a mu muna tare da ku musulmi mun musulunta amma fa mu ba da zakka zakkan mu mun tattara a garin mu mu ba da ta to su wannan shubha ce ta same su saboda Allah ya ce ma annabi shi khudh min amwalihim sadaqa خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم inna salataka صلواتك سكن لهم ka amshi saraka ta zakka daga dukiyoyinsu ka dinga musu addu'a ka tsarkake su ka ta tsarkake su ka musu addu'a saboda addu'ar ka annabi tana sa musu nutsuwa sai suka ce to yanzu annabi ya mutu wa zan mu ba ya mu addu'a kaji shubhat to wannan hatta da Umar da fari iya ganin ba a yaƙe su ba saboda sun ce su musulmi ne kawai zakace suka ce musu bada abubakar ya yi mamaki a taron na a yaƙinsu abubakar ya yi mamaki ya aka yi umar yake ganin ba a yaƙe su ba ya ce hatta an ta ya umar har kai ya umar kana ganin ba a yaƙe su ba sun raba tsakanin sallah da zakka ya ce wallahi lauma na'uni iqalan ya ce yana rantsuwa da Allah in suka hana shi iqal tsimingiya wadda ake bugun raƙumi da ita ya ce sai na yaƙe su abubakar ya ce wala uƙatilan na hun maskan saka saifu biya ne zan yaƙe su matuƙar takobi iya iya tsayuwa a hannuna abin ya yi zahi abubakar ya ce ma umar a jabbarun fil jahiliya ce hawaru fil islam ya za ka zama to jabbar mai tashin karan hanci bujimi a lokacin jahiliya kuma kai sakwa-sakwa a musulunci ya ce Allah bai raba ba tsakanin zakka da sallah wannan kuma ya nuna mana cewa hatta da ƙabiloli da suka huce da yawa daga cikinsu suna sallah suna ba da zakka sai mai Allah ya ce
wa kanu lana abidin mun ji wannan ولوطا آتيناه حكما وعلما
na'am ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah subhanahu wa ta'ala bancin ya ba mu wata daga cikin kissa annabi Ibrahim Allah kuma sai yake so ya ba mu wata daga cikin kissa annabi Lut dama mun yi bayani tun daga farkon sura mun ce an sa mata suratul anbiya saboda tarihin annabawa da dama wanda ta kawo sai Allah ya ce wa lutan ai udhkur ba su labari ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Lut atainahu hukuman wa ilma Allah ya ce mun ba shi annabtaka da ilimi wasu malamai suna ga hukumancin wannan ai alqada shine hukumce hukumce dinga ma mutane shari'a a cikin al'amuran su na duniya kuma ilimin wannan kuma suka ce alwahayi wahayin da ake sabko mishi shine al-ilm din wannan Allah ya ce ai atainahu hukuman wa ilman wa najaynahu kuma muka tserar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith daga alƙaryar nan garin nan da suka zamanto suna yin abubuwa na datti alfasha innahum kanu qauma sau su sun zamanto mutane ne lalatattun mutane ne sau in fasikin fasikan mutane ne wato annabi lut Allah ya aiko shi gurin wasu mutane waɗanda suke wani aiki shani wanda ba shi da kyawu maza suna jema maza ba ruwansu da mata su suka fara kirkiro wannan masiba a doron duniya su suka fara kirkiro ta su wannan musiba ta irin wannan aiki maza su dinga neman maza mutanen annabi lut to Allah subhanahu wata'ala falamma asafuna in taqamna minhum lokacin da suka cika mu shi Allah sai muka damƙe su suka yi Allah bai so ba wannan mugun aiki ya yaɗu a cikin doron duniya da sababin wannan sai aka dirmushe su ga baki ɗayansu tun daga ɗan jaririnsu har zuwa tsohonsu dan ma ka dan jaririn ya girma shi dan ko ya raya mishi cewa ai kakanninka ga abin da yake shi ma ya fara gaba ɗaya kabila Allah ya hallaka su ya aka musu faja'alnaha faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'i aiko mala'ikun azaba aka daga garin gaba ɗaya aka garrukan aka jirkice su gaba ɗaya sama ta koma ƙasa gaba ɗayan su wani tafsiri yana cewa birni tara ne aka jirkice su kamar mine region tara gaba ɗaya aka daga ƙasa aka jirkice su ثم أمطرنا عليهم حجارة من سجيل كم أكا مس دول وسوم ودا ruwan duwal wasu na wuta aka ragalgaza su aka tattaɓe su aka hallaka su kenan wannan gari an musu mine ƙurmus magana ta ƙare amma ku diba musiba sai da aka samu masu aikin nan a cikinmu a yanzu wannan al'umma akwai masu aikin wannan hal ma a duniya wai ana nema a ba su rajista wai zaman kansu suke wai babu wanda ya sai musu magana Allah bai so ba wannan abu ya yaɗa a doron ƙasa ƙabilar da suka fara hudo shi ƙurmus aka musu gaba ɗaya kuma tsakkuwar da aka zo da da aka musu ruwanta kowace tsakkuwa da sunan wanda zai ragalgaza eh musawwa mata inda rabbika haka Allah subhanahu wata'ala ya zubo musu to kun gani Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wa ma hiya min wannan abin da aka musu min zalimin bi ba'id ai Allah yana nuna mu malaman farko suka ce ai wannan azabai ai kafirin maka duk sun san gurin sun san gurin suna bin gurin birnin Sodom suna ganin gurin inda aka halakar da su ko kuma fassara ta biyu suka ce a'a irin wannan azabar da aka musu Allah in ya ga dama kowace kabila in ta butulce sai mata wannan ko aka bai ka ba dukkan sahiya take sai mi gaba وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله سبحانه وتعالى yace mun sanya shi cikin rahamanmu innahu min salihin lalle shi yana cikin ingatattu salihan mutane ita kissa shi ta annabi lut mun ganta da dama ai a cikin suratul araf kuma akwai kaɗan kinta a cikin suratul hud wanda duk mun huce mun yi bayanin shi duka wanda Allah subhanahu ta'ala bai so ba wannan mugu aiki ya ci gaba wannan kenan sai mai gaba innahu min salihin lalle shi annabi lut iya daga cikin nagartattu shine yana daga cikin annabawa a nan gurin malamai suka ce ai shi annabi ne sunan shi lut aikin da suke yi duk cikin qur'ani babu inda aka ce luwat a'a amali qaumin lut ake cewa aikin mutanen Lot babu hadisin da ya kawo luwat sunan abun ashe luwat hausa ce hausa ce ake su ɗan luwaɗi luwaɗi suke wannan hausa ce ba fassarar aya ba ce su shi annabin sunan shi Lot aikin da suke yi a ƙur'ani ta yi amal ƙaunu Lot aikin mutanen Lot shikenan amma da hausa ne ake cewa luwaɗi don kan mutum ya fassara cewa luwaɗin shine larabcin shine shine shine shine aikin nasa a hukumci an gane ko hausa ce kawai da yin an je wata ƙasa wanda ba hausa ba ba luwaɗi ba suke suke faɗin shi ci gaba ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله, وأهله من الكرب العظيم ونصرناه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين الله سبحانه وتعالى bayan ya bamu wani daga cikin kissa annabi Lot da irin yadda suka butulci da irin yadda suka kirkiro su ne horko da suka kirkiro musiba irin wannan a doron ƙasa kuma Allah Allah ya aiko mala'iku suka ragalgaza su sai kuma Allah ya so ya ba mu hallau labarin annabi Nuhu wanda wannan labarin nashi dama mun ganshi shi ma a cikin suratul a'raf inda ya huce ko laqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun inni lakum nadhirun aywa inni lakum nadhirun an Allah ta'budu illa Allah a cikin suratul a'raf ni ma'aiki ne ya ce ina zo muku da galgadi kada ku bauta ma kowa sai Allah haka ta zo a cikin suratul arab mun ga kissa shi doguwa kissa annabi annabi nuhu sai Allah ya ce mine wa nuhan haka annabi nuhu bancin annabi lut to ga zancen annabi nuhu idnada min qabl lokacin da ya kira tun gabanin yayi kira fastajabna lahu fanajaynahu sai muka amsa kiran shi kuma muka tseratar da shi muka tserar da shi wa ahlahu da iyalan shi min alkarbil azim daga cikin bakin ciki mai girma annabi nuhu Allah ya aiko shi ya zamna shekara dubu hamsin shi ne harkon ma'aiki wanda Allah ya aiko annabi adam ta ake mishi abul bashar baban mutane bayan shi annabi nuhu shi ne harkon ma'aiki shekara dubu hamsin yana kiran mutane su bauta ma Allah su ce la ilaha illallah suka kiya shekara dubu ba hamsin to min ƙablin wannan ne yaushe ne aka yi min ƙablin wannan ne nake so mu gano da kyau da Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya, ya, ya so ya halakar da su su kuma da ruwa Allah ya, ya, ya, ya halakar da su amma bancin ya yi kiransu da dare ya yi kiransu da rana rabbi inni da قال رب auka إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا dakata daga nan wai me suke bauta ma mutane annabi nuhu wa qalu la tazarunna alihatakum وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد ضلوا كثيرا
kun ji ولا sunayen تزر الظالمين إلا ضلالا
kun ji sunayen nan guda biyar su ne manya-manyan gumakan da suke bauta ma amma isilinsu mutane ne salihan bayi ne masu bautar ubangiji su wannan da wuddu la tazaruna alihata kuma la tazaruna wuddan wala da suwa'a da yagusa da ya'uka da nasra mutane ne masu ibada to shedan sai yake so ya tarku ya maida ya karkatar da mutane daga bautar Allah tauhidi zuwa bautar gumki babban mutum lattijo mai ibada a ƙasar shi in ya mutu sai ya zo gurin iyalan shi gurin mutanen shi ya sa musu ra'ayin me yasa ba a muku ba statukin shi gumkin shi ku dinga kallo sai ku rage da koke-koken wannan sai su cibra ya raya musu su cibra gingirin a yi hoton shi kamar shi gumki ƙato a ajiye hal a kewaye shikenan in sun gan shi suna tuna kakansu ne wasu babansu ne sai da aka yi diyalkin wannan su duka duk isirinsu mutanen kirki ne ba sai bayan shekaru jikokin jikokinsu jikokinsu tuni wannan jilkin ya wuce wanda ba su san ba su wane ne wannan sai komo ya fara da'awa ku ku bauta ma kowa ni kuke bauta ma ga abinda allolinku wanda iyayenku da kakannu suke bautata ma a masallatanku nan ne masallatanku shikenan sai aka shiga bautar wannan gumakan kun shi isilin bauta su ne farkon wanda suka kafurce ma Allah su ne farkon wanda suka fara bauta gumki in za a nemi ruwa a zo a roƙe su in za a nemi kasuwa a zo a roƙe su a dinga kaddama musu duk shirka da ake yi in neman sa'a kake ka zo ka tambaye su ummi kake nema bulaguro za ka yi duk wata bukata ka zo ka tambaye su daga nan ya kirkiro bautar gumki shine har suke cewa ai na ce musu su dinga bauta Allah ya ce rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na yi kiran mutane na dare da rana babu lokaci da zamani da annabi nuhu bai shiga ba ya kiran su ya yi kiran su ya musu wa'azi da rana ya musu wa'azi da dare ya yi kiran su ɗaiɗaiɗai ya yi kiran su a jama'a ya yi kiran su sai da sai da ya shekara dubu ba hamsin tare da su ɗari tara da hamsin yana kira babu abin da ya ka- ba ba- ba su bi shi ba falam ya zulhum du'a'i illa tara kawai a- kiran da nake musu ƙara guje mun ne ma suke wa inni kullu ma da autahum ko da yaushe nayi kiran su ta kafira lahum dan su imani da kai ya Allah ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum in za su wuce wurin shi sai sa ya tsotsin cikin kunnuwan su riya kansu su wuce kan ma su ji me yake wani kan ma su ganshi yace na yi kiransu da dare na yi kiransu da rana na yi jaharan na yi kiransu a koye sun kibi sun nanace sun nanace sun yi girman kai kai annabi nuhu ya yi kokari babu yadda bai yi ba daga ƙarshe ya aka yi sai annabi nuhu shi ma yau ta zo sai musu addu'a shamila gama ɗaya ya ce rabbi la tazar alal ardi min وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
kun shi addu'a da annabi nuhu yayi shekara 950 ha kuma Allah ya hodi mu walaqad arsalna nuha ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama mun aiko annabi nuhu mun aiko nuhu zuwa mutanen shi ya zamna a cikin su shekara 50 yana kiran su daga can abinda karshen tafi a kada kuma tufan ruwan tufan ya halaka su wa hum zalimun sun zalunci kawunan su yace ya ubangiji la tazar alal ardi min al kafirin da yara ya Allah kada ka bar gida ɗaya na kahurai in dai kahuri ne dar in shi guda ka ka bar wasu malamai sun fassara da dayar tsohon shibka wadda ta hudo baɗi damro in an kalace an girbe an yi komi wannan kututturan wannan in ruwan baɗi ya zo ya sha kashi sai ya tsiro wasu malamai sun ce a dayar gida jam'i ne na dar gida ɗaya kalka bari ya Allah na kahuri gaba ɗayansu a hallakar da su gaba ɗayansu ta kai mai ƙarshe shekara ɗari tara da hamsin iya kiransu sun kiba da gaskiya ya ce in naka in ta zarhum yudullu ibadak ya Allah kan ka bar su suna ɓatar da bayinka ne kawai wala yalidu illa fajiran kafara duk wanda zan su aihuwa ma fajiri ne kahuri kawai bin su yake addinin uwaye da yake na sau gurin iyansu addinin iyaye sai wanda ɗan da Allah ya rahamsu ya rahamce shi zaka ga yayi tunani da kwakwalwar shi wai menene Allah yake shi amma wasu ido a rihe kawai suke bi ido a rihe ranar kiyama kuma kai daban su daban kowa aikin da ya za a auna mishi kowa aikin shi daga zaran ka balagawa ba ruwan ubangiji cewa ka bi uwayenka kawai su za a ba su zunubin batar da kai da suka yi amma kuma duk bacewar da kai a kanka saboda Allah ya yanke ma hukunci ya baka misalin irin ibada da yake so a rubuce shine Qur'ani ya baka misalin irin ibada da yake so a aikace shine Muhammadu rayuwar shi gaba daya sallallahu alaihi wasallam ga a rubuce ga a aikace an yanke maka hanzari eh baka zuwa jahilci jahilci ba hujja bane gurin ubangiji akwai wasu abubuwa da ake cewa al-ma'lumu fi dini bid darura wannan jahilcin su ba hujja bane gurin ubangiji abinda jahilcin shi yake hujja gurin ubangiji dogon ilimi a ce wata mas'ala sai ka yi dogon ilimi ka shiga can ka zarkuɗo ta ka gama hadisai ka tattara wannan ba a ce ba mu duka da sai mun yi wannan Allah ta yi falaula nafara من كل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون kaga wata jama'a ta tashi daga cikin jama'a su je su nemo ilimi inda indan babu shi su je kasar da ke da kunshi su komo waliyun duru kaumahum su ma mutanen su wa'azi dogon ilimi ba a ce ba kowa sai yayi amma alma'alumu fi dini bi darura ka ɗauke ta ƙa'ida duk abin da yake cikin alma'alumu fi dini bi darura jahilcin shi ba hujja bane gurin Allah menene alma'alumu fi dini bi darura wanda dole mai addini ya san shi kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar zuwa haji sadar da zumunci biyayya ga uwaye duka abubuwan wannan ma'alum ne dole mai ibada ya san su baka zuwa ka ce ma Allah ni Allah ban san baka aiko annabi ya ce ai azumi ni kullum ban yi ba ramadan duka a rayuwata hujja ce ba hujja ba ce baka zuwa ka ce ma Allah Allah ni ban san ba ai sallah biyar kace ai a wuni ni ɗaya ɗaya nake yi ba hujja ba ce wannan abubuwan na addini wannan su ne al-ma'alumu fi din bid-darura jahilcin su ba hujja bane gurin Allah subhanahu wataala annabi nuhu ya musu addu'a ya musu addu'a wannan sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su gaba daya domin babu wanda ya tsira illa wanda yake cikin jirgin ruwan da Allah ya sa mun ji tarihin shi a baya ko inda Allah subhanahu wataala ya sabko sama ta huddo ta sabko ruwa ƙasa ta huddo
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين aka ce wa ya lokacin da aka halakar da kowa ya ardubula ima ake sai Allah ya ce to ke kasa ki shanye ruwa wa ya sama'u aqliki ke kuma sama ki tsaya wa gidal ma ruwa ya tsaya ya tahi wa qudiyal amr kuma an zartar da hukunci shikenan ba a dawo an zartar da hukunci magana ta kare shikenan an halakar da su wastawat alal judi ta je ta daidaita jirgin ruwan akan judi wani judi wani dutse ne kato a kasar iraki yake a yanzu ma yana nan judi a nan ta je ta sauka jirgin ruwan kenan duk an halakar da duniya gaba ɗaya duk mai shirka sai masu tauhidi da suke cikin jirgin ruwa tare da Ibrahim da annabi Nuhu su suka sabko kuma yanzu a duniya kawai sai masu tauhidi wannan kisa ita ce ta yaudari wasu daga cikin Kirista wanda ake ce ma Timon da Jehova suke ganin cewa ai babu wata aljanna inda za mu tafi can da lahira da wuta a'a wai duniya ce kamar yadda aka yi ma annabi Nuhu haka ne kawai a mu kuma mun san akwai wuta akwai akwai aljanna kuma mun san akwai azabul kabari mun san ko ba a nan duniya ba za mu tsaya kuma mun san sai Allah ya caccanza mu eh sai an caccanza mu yanda zaka ji dadin da kyau ya ishe mu jin dadi a cikin aljanna abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wadi annabi ya ce a cikin hadisul qudsi a adattu li ibadi ma la ainu ra'at na yi tattali ga bayina akan abubuwa wasu abubuwa da ido ba ta taba gani ba wala udhunun sami'at kuma kunne ba ta taba ji menene ba wala hatara ala kalbi bashar bai taba dosanuwa ba da tunani a zuciyar dan adam duk tunaninka baka isa baka kirkiro jin dadin na aljanna yayi
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ka gani babu ran da ta san abin da aka mata tattali na abin da zata je ta ji daɗi wannan sakewal abin da suka zamanto suna aikatawa ne wahalar da suka sha a nan duniya kenan duk wahalar da zaka sha a duniya kai mumuni ka san abin da zaka iske kuma kana tunanin aljannarka dan wannan kake yi shi shi kuma kahuri bagadan bagadan bai san ba inda zashi sai mai Allah ya ce فنجيناه وأهله من الكرب العظيم muka tseratar da shi da shi da iyalan shi daga karbin azim bakin ciki mai girma babban bala'in wannan Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da shi na'am ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
innahum إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nasarnahu ala min min alqaumin alladhina kadzabu bi ayatina muka bashi nasara akan mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu sune kahurai mushrikai innahum kanu qauma sau'in zan sun zamanto muggan mutane ne fa agraqnahu muka turmiyar da su ajma'in gaba daya aka halakar da mushrikai gaba daya ruwan tufan kenan sai mi gaba وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaimana, ai, uzkur gaya musu, gaya ma mutane labarin annabi Dawud da annabi Sulaiman. Kenan mun ida da zancen annabi Lot, mun ida da zancen annabi Ibrahim, mun ida da zancen annabi Nuh. Dama wannan sura muka ce ta kawo labarin annabawa da dama. Yanzu za mu shiga wani daga cikin labarin wa annabi Sulaimana da annabi Dauda, ɗa da uba, a cikin shari'a da sauransu. Wa Dawuda wa Sulaiman, idh yahkumani fil har lokacin da suka yi hukunci a cikin kayan gona id nafashat fihi ganam qaum lokacin da wata dabbobi na wasu mutane suka yi banna da dare a cikin gonar wani nafashat banna ce da dare aka ce suka je suka yi banna wa kunna li hukumihim shahidin kuma muna ganin muna mun halarci hukuncin nasu menene aka yi annabi suleiman shi yake yi annabi dawud shine baban shine baban annabi suleiman shi suleiman yana yawo iya shari'a wasu dabbobi ne wasu dabbobi ne suka yan awakai ko tumakai haka suka shiga gona wani suka cinye mai suka cinye mai suka mai banna da dare to da suka mishi banna da dare sai ya kawo ƙara gurin annabi suleiman a gurin annabi dawud shi ne baban ko aka ce ya aka yi ai dabbobin wane ne suka shiga suka mun ɓanna kaza kaza da sauransu sai aka kirayo shi kai dabbobinka sun je sun yi kaza yace eh haka ne annabi dauda sai ya kwace dabbobin sai ba mai gona ya kwace dabbobin ya ba mai gona yace ku ta yi shari'a ta kare saboda sun je sun mai ɓanna sun cinye mai abincin shi sun zo huta wajen sai suka ci karo ga yaro ya shigo annabi suleiman ya ce menene aka yi suka gaya mishi ya ce inda ni ne ba haka ba zan yi shari'a eh ba sai ba haka ba zan yi shari'a baki zance sai ya je bakin ya je kunnan baban shi ya ce ku kirayo shi aka kirayo shi aka ce to yi musu shari'a ya za a yi annabi dawuda ya ce yanda za a yi annabi suleiman suleiman in yaran ya ce yanda za a yi kai dabbobin da suka cinye mai a kawo su a ba mai gona ya je dinga ci da su iya shan nonansu in wanda za a ɗora ma kaya ne iya ɗora musu kaya in suka aihu ɗiyan a wannan lokacin nashi ne shi mai gona aihuwa ba su ba dabbobin wa in suka aihu nashi ne shi kuma mai dabbobi mai dabbobi ya je ya shibka gona sai ta kai daidai lokacin da dabbobin shi suka cinye ya zo ya amshi dabbobin shi ya bashi gonar shi kun ji shari'ar da ɗan yayi eh saboda ya fahimci cewa almulkiya mallakal abu bata ciruwa daga hannun wannan ta koma hannun wannan sai daga hanya uku rak shi wannan dabbobi nashi ne ya za a ce a kwace shi a ba wannan in ba saya ba ya saya ko ya ba shi kyauta ko ya mutu ko ya ci gado kyauta da saraka gado ko kuma na ukun ya saya wannan uku kada ita ce hanyar da wani abu zai iya ciruwa daga wani hannu ya koma wani hannu in ba wannan uku ba sai ka rama mai abin shi ranar kiyama kenan shi mulkiya ce bai canza ba kowanne ya mallaki abin shi amma an mai shari'a saboda wani mu'akkatan wani dan lokaci saboda laifi da yi kuma daga baya kowa aka maido mai mulkiyar abin shi to sai annabi dauda ya ce eh wannan haka ne yaro haka ne sai ya zartas ya bada ya bada baba ya yarda shikenan sai ya yarda aka musu haka nan shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a nan gurin sai ya ce mine gaba fa fahamna sulaiman وكلنا آتيناه حكما وعلما وكلنا آتيناه حكما وعلما
الله سبحانه وتعالى يتي ففهمنا
ففهمناها سليمان sai muka fahimtar da Suleiman shi ba dan Dauda ba yayi laifi ba Dauda ijtahada fa akhta fa lahu ajr annabi yace wanda yayi ijtihadi yayi kuskure iya da lada ba wahayi ba aka mai inda wahayi aka mai ai Suleiman bai isa bai tada haka ne shi kuma yayi ijtihadi ya samu falahu ajran yana da ajar guda biyu amma fa fahamna ha Suleiman sai muka fahimtar da Suleiman da yanda ya kamata a yi amma su duka Allah ya ce mun ba su kullana taina hukuman wa ilma
dukkanin su mun ba su hukuman shine nubuwa annabtaka wa ilman da wahayi muna yi musu wahayi sannan kuma ba a nan ba kaɗai a cikin Bukhari, sahihul Bukhari za ka ga akwai inda annabi Suleiman daman ya taɓa ta da shari'al annabi dauda ta da shari'al baban nan shi ba a nan ba a cikin sahihul Bukhari akwai hadisi ingantacce wasu mata ne guda biyu sun huta daji matan mutum guda ne sai sun ajiye ɗiyansu kuma ɗiyansu daidai wa daida suke kusa da kusa suka aihu sai kura ta zo ta ɗauke guda ta cinye ta tsaye da babba da ƙarama matar da aka zo kowace ta ce ɗanta ne wannan kowace ta fara rikici ɗana ne ɗana ne aka zo riki aka zo gurin annabi annabi dauda shara ɗan wane ne babbar ta yi bayani ta yi bayani saboda girma kuma ba a tsammani ita ce babba zai ta yi ƙarya ƙarama ta yi bayani sai annabi dauda ya ga kawai mai gaskiya babbar ce sai ya ɗauki ɗan ya ba babbai ya ce ku ta yi nata ne kawai saboda kan himbaci himana ai akwai wasu in suka yi magana ka annahu hushubun musannada ka ce azaru ne a jiraras sun zo huta su ma suka ci karo da Suleimana ya zo mi aka yi gashi gashi ya ce a a yau ai wannan abu ne mai sauki ku dawo aka komo gurin annabi dauda ya ce ba haka ba za a yi su wannan kowa da nashi a raba ɗan biyu kowace a bata sai ba ta ce i a raba a raba sai ɗaya ta ce a'a a bar mata na ba ta ɗanta ne kenan waye mai ɗa sai ya ce ba ɗanki wani ya ba ta kayanta ya amshi aka ba ƙaramai to haka ne al'amarin yake tsayiya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya shaye shi daga zukatanmu wasu jama'a daga likita sun aiko ba su da lahiya suna neman bara addu'a ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya ka ba mu lahiya gaba daya Allah duk wanda ya aiko yana neman bara addu'a Allah ka biya mishi bukatun shi na alkhairi ka biya mishi bukatun shi ka biya mu bukatun mu ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lahiya a cikin ƙasar mu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin